ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درسنا 85 ɗaya ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya dace da sha biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na wannan littafi na zadul mustaqni a wannan masallaci na usman bin affan kofar garin kaya najeriya muna cikin wato bayani akan babu salatul jama'a sallar jam'i a satin da ya wuce mun tsaya ne akan fadin malamin tazamu rijala li salawatil khams la shart sallar jam'i ya lalanci sallar ya lalanci mazaje salloli guda biyar duk wani namiji to ya je yayi a cikin jam'i amma dai ba sharadi bane na karɓar sallah ɗin to sai malamin ya ce wala fi iluha fi wato baitihi wa tustahabbu salatu ahli sadari fi masjidin wahid wal afdalu li ghayrihim في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ثم ما كان أكثر جماعة ثم في المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمام الراتب إلا بإذنه أو عذره ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة ويقطعها nan insha Allah shi ne karatun da zamu yi Allah ya bamu yarwar lokaci to malamin ya zo da wani wata magana wacce take fahimtar sa ce kuma a matsabarsa wanda zamu zo mu tattauna akan ta yace walahu fi'luha fi baitihi mutum yana da dama ya yi sallar jam'insa, sallar farillar sakai a cikin gidansa, ya yi jam'i a cikin gidansa. Wannan fahimta ne daga cikin wani ra'ayi cikin ra'ayukan malamai Allah musu rama. Kenan a wajen wannan mai littafin ba dole ba ne ya yi a cikin masallaci. Me dalili ya ce, ai Allah ya ce, annabi ya ce, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Annabi ya ce, Allah ya sa min ƙasa ta zama masallaci ne, duk inda ka yi sallah wuri ne na yin sallah, kuma ɗahuran ana iya yin taimama da ita. Kenan ya yi baɗi da wannan hadisi na Bukhari da Muslim, hadisin Jabir bin Abdullah, tunda Annabi ya ce an sanya masa ƙasa ya zama wurin sallah, to ai gidanka ma wurin sallah ne. Haka ya ce, da wasu rayukan da za mu kawo daga baya. amma dai ra'ayin da ya fi inganci ba a yin sallah a gida haka kawai ba tare da uzuri ba saboda suna kafa hujja da hadisin dara kudini da imam hakim da bai haƙi riwayar abin huraira la salata li jarin masjidi illa bil masjidi babu sallah ga makocin masallaci a sai a masallaci ga wanda suke ganin inganci hadisi da kuma hadisin da makahon nan ya zo wurin annabi ya ce shi a matsayinsa na makaho ku ji wannan ya ce wa annabi ni ma dole sai na zo sallah makaho sai manzo Allah ce hal tasma'u bida kana jin kiran sallah ya ce kwarai annabi ya ce to ko kai makaho ne ajib ka amsa kiran sallah wa inni la ajidu laka rukhsatan ni ba ni da wata rahusa da zan maka makaho annabi ya ce in dai kana jin kiran sallah ka fito hadisin imam muslim riwayar abi hurairah to idan makaho ba a daga masa kafa ba ba a sauƙaƙa masa ba ba a bashi dama ba to yaya mai lafiya zai zauna a gidansa ya ta sallah yace ba ni da wata rahusa yasa malamai suka ce da ya halatta a yi ta a gida to ai da an sauƙaƙa wannan makafin shi da ma yake da uzuri na rashin gani yana da uzuri na rashin gani don haka da sai a ce da shi zauna da kai da yar matarka ku je ku ta sallah da yaranka kuma ka samu ladan jami'i shi yasa yazo a riwaya man sami annida'a falam yajib fala salata lahu illa min udri wata riwaya annabi ya ce duk wanda ya ji kiran sallah duk wanda aka kira sallah ya ji ya ki ya fita ya je kiran sallah ya je sallah to bai da sallah sai dai inda mai uzuri uzurin da shari'a ta karba waɗannan hadisan su ne suke tsoratarwa sosai na akan mutum ya ki zuwa masallaci jam'i ya zauna a gida ya ta sallah a wata riwaya a shi Imam Ahmad ne yake da wannan riwaya Imam Ahmad ibn Hanbal Allah masa rahama amma duk malamai sun maida masa martani gaskiya da zamu zo mu ƙara bayani ba kuma suka ce bai da tunani sawab wannan ra'ayi na cewa ai sallar jami'i a gida kawai a ba daidai bane akwai wata riwaya yace la tuf'alu illa fil masjid shi Ahmad kar ayi sallah sai a masallaci Ibn al-Qayyim da Ibn Taymiyyah sun yi bayani cewa wa man ta'ammala duk wanda ya lura da annusus nasoshi da suka zo aka yi ta magana dan akan abin da ya shafi sallar jami'a a masallaci ta bayyana lahu anna fi'laha fil masjid fardun ala al-ayyan zai bayyana gare shi cewa yin sallar jami'a a masallaci wannan fardu ayin ne akan kowa wa fi'luha fil buyuti ta'tibul masajid ko taqdirun lil masajid yin sallah a gida dauman abadan har abada kullum mutum ya zama yana yin sallah a gida ko da yana yin jam'i ne a gida wannan lalace manufar masallaci ne kuma da ba dan a wajibi ne a yi sallar jam'i a masallaci ba kar a yi a gida ba me yasa aka ce idan ana ruwan sama a haɗa magariba da isha'i a yi jam'in magariba da isha'i a masallaci. Ai wannan hadisin ma kaɗai yana nuna mana ashe dole ne a zo masallaci a yi sallah. Ai da sai a ce tunda ana ruwa ku yi zaman ku shi kenan ku yi magariba kowa ya zauna a gida kawai wasu ya jam'i bai sallar shi shi kare. Amma saboda muhimmancin yin jam'i a masallaci aka ce idan kun zo magariba kuka ga hadari da alamar ruwa da mamman ruwa da zai bari ba zai bari ku zo sallar magariba isha'i ba. to ku jawo isha'in ba ka duba ba lokacin ta bai ba aka ce a matso da isha'in lokacin ta bai ba a yi ta jam'i dan a nuna maka muhimmancin yin jam'i a cikin me a cikin masallaci a sannan kuma a da ba dan a shari'a ta lura da falalar haɗuwar mutane a irin wannan lokaci su sallar jam'in ba da ba za ta matsanta musu tare da duk da cewa ana ruwan sama ko wani abu makamancin wannan ba don haka wannan maganar ta shi imamu ahmad rahimahullahu ta'ala walau fi'luha fi baitihi a magana ce wacce take gaskiya malamai sun maida masa martani cewa ba ba ra'ayi ne wanda yake mai rauni mutum ya zauna ya ta sallah da shi da matarsa a gida ko ya tara 'ya'yansa kullum ya ƙi zuwa jam'i masallaci ko kuma da 'yan uwansa a'a wannan ba daidai ba ne in ba haka ba za a lalata manufa ta ainihin wato masallaci masallatai um, malamai suka ce a idan mutum ya ƙi zuwa masallaci wasu malaman masu ra'ayin imam ahmad wanda in ya ƙi zuwa masallaci yana ganin ƙin zuwa sa masallaci da zai cutar da masallaci a ga cewa ya rame ba a zo ba to shine Imam Ahmad yake nufin an yatakhallafu wa yusalli ma'a jama'ati fil manzil ya zauna a gida ya sallah tare da mutane dan ko bai zo ba ma ba ba za a dawo masallaci ba zai ci ga matsala ba wannan masu bin ra'ayin can na farko kenan a sun kafa hujja da da da da wannan hadisin da muka faɗa a baya sannan akwai riwaya da suka kafa hujja da ita wanda ita ma abin duba ne wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wasu mutane an yi sallah su ba su yi sallah tare da shi ba a masjidul khayf amina akwai masjidul khayf amina wani babban masallaci ne mai tsohon tarihi wata rana mun zo kansu za mu yi bayani insha Allah bayan an idar da sallah sai ga wasu mutane guda biyu can su ba su yi sallah ba sai manzo Allah ce ma mana kuma an tusalliya ma'ana kai me yasa ba ku sallah tare da mu ba annabi ya musu faɗa ya aka yi ku zo muka jam'i tare ba to kaga wannan tambayan da ya musu yana nuna me muhimmancin a rinka yin sallah tare da mutane a cikin jami'i sai suka ce a ai kad sallai na fi halina ai mu mun yi sallah a a masaukin mu a gidajen mu shikenan annabi ya ce to babu komai haka ne kun yi sallah a gidan ku to barin ba ku doka إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصلي معه daga yau na ji kun yi sallah a gida bakin sallar ku kai ba to ga doka duk wanda ya zo masallaci a cikin ku yi sallah a gida an ko a masaukin sarahali ya tarar da ana yin sallar jam'i a masallaci to ya shiga ya yi sallar tare da wannan jam'in da ake yi, wa ina hala kuma na fila, wannan sallar da za ku maimaita na fila ce. Wajen dilala a wannan hadisin shi ne, ba su yi wannan sallar jam'in ba, da ake yi da aka yi da annabi. Me yasa? Saboda sun yi jam'insu a gida. Ina fata ana fahimta. Jama'atul rahli wal baiti a gida suka yi sallar su ai kun ga a hadisin ba cewa suka yi mun yi sallah a wani masallacin mu ba ina so ku nutsu fa cewa suka yi mun yi sallah a gida kuma annabi bai musa musu yace musu musu a yaya za ku je ku yi sallah a gida kawai annabi shi yayi duk wanda ya yi sallah a gida to kina annabi yayi ya yadda a yi sallah a gida a wannan fahimtar da su imamu ahmad kenan ya zo ya tarar ana jam'i to ya dada maimaita wannan sallar wannan da ya maimaita sallar din ta zama ita ce mai nafila to nan sai wasu malamai suka dada miƙo hadisin suka ce to ai shi wannan hadisin fa ba ana nufin sun yi sallah ne a gidajensu ba a'a sun yi sallah ne a masaukinsu amina ba su zo masjidul khayf ba amina a tanti tanti ɗinsu ai matafiya ne shi ko matafiyi ba dole bane sallar jami'i a kansa dan zai iya yin kasaro a gida kun gane suka ce kafa hujja da wannan mashaba ta Imam Ahmad cewa ya halatta mutum ya yi sallah a gida jam'i a gida da wannan hadisin suka ce a'a ai wannan hadisin bai shafi mutum da matarsa ko mutum da ‘ya'yansa ba. Allah sa kuna ganewa. Suka ce hadisin ai ya zo ne aikin hajji fa suka zo, suna tantunan su ne amina. Sai suka ji labarin annabi yana masjidul khayf wannan wani sunan su ya zo suka zo suka same shi. Ko kuma dai ne kawai matafiya ne musafiri ne kawai. to ya za ku ɗauko hukuncin matafiyi ku me da shi am ku ce kawai kowa ya sallar jam'insa a gida suka ce aljama'a fi safari saqitatun al musafir jam'i wajabcin jam'i a cikin maganganun malamai suka ce ba dole bane duk da wasu malaman suna gani har in a tafiya ne kamar da muka karanta sati mai zuwa har ko da in kuna tafiya in dai kuna tare da ku yi sallah ko kaɗai ku yi jam'i ma. Kuma wannan ra'ayi ne mai kyau, ina fata ana fahimta. Don haka musafirin ne, don haka bai shafi iyali ba da sauransu. Su ne su Imam Ahmad su ne su rike kawai cewa a ai ba su zo masallaci suka jam'i ba sun yi a gida. To shi ne dalilin mai wannan littafin wa lahu fi'luha fi baitihi mutum yana dama yayi a ba ni sunan shi a gida a ra'ayinsa kenan to wannan kenan amma dai zance mafi inganci kamar yadda na muku bayani a zo masallaci a yi sallah shine zancen da ya fi inganci saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi a bar gida a zo masallaci a yi saboda annabi ya fito masallaci ya yi sallah kuma hadisin suka ce ba za a kama hujja da shi ba saboda hadisi ne yake magana akan matafiya hadisin masjidul khair sannan kuma hadisan jam'i a masallaci sun fi wannan ƙarfi sun fito fili kwarai kwarai da gaske to sai kuma yace wa tustahabbu salatu ahli sadri fi masjidil wahid an so a sojoji da suke gadin kofofi shine ahli sadri an gane ko a jihadi masu tsari garuruka na musulunci su ma su haɗu su yi wato sallar jam'i su kansu ba a yafe musu ba su haɗu su je su yi a masallaci guda saboda muhimmancin sallar jami'i wancan da yake tsare can wancan da yake tsare can wancan da yake tsare can duk su zo su haɗu masallaci guda a matsayin su na mujahidai murabitai su zo su yi sallah a cikin jami'i an ce da su ahlus sagari ne saboda su suna toshe sagar suna toshe kofofin da za a iya shigowa a garin musulunci yanzu kamar nan garin Kano yana da kofofi a da kofar dawanau kofar kansakali kofar gadon ƙaya kofar na'isa kofar dan agundi kofa kofa kofa shine ka'idar gari na musulunci duk gari ana kewaye shi ne da ganuwa sai ai tono tono da ita tara ƙasa da nan duk da ba dan yan siyasa sun sayar da filayen badala badala da duk akwai badala a kan amma yanzu an cinye ta in ba kaɗan kaɗan ne ake gani kuma wannan aibu ne a zamanance duk abu na tarihi ba a lalata shi duk abu na tarihi ba a lalata shi da ya kamata a yi mantenin wannan ganuwar badalar duk badalar nan a batta yadda take ƴaƴanmu da jikokinmu da ƴan neman tarihi in sun zo za su tuna cewa ga yadda garin ne yanda aka toni ƙasa da ƙafa ba da gireda ba suka caccara aka yi wannan badala badala da duk garin a kewaye yake shine asalin waɗannan ƙofofin da kuke ganin su to shine sai a ajiye sojoji jami'ai su hana shigowa garin duk gari rufe shi ake yi da da ake zaman lafiya ba a barin gari a kwana haka duk girman gari ana rufe shi karfe kaza za a rufe shi duk wanda izo ya yi tafiya ko na sai an gane waye kafin ya shiga gari da Allah wannan bai fi security ba kuma yanzu da sun bar wannan gano gano ai da an dan samar da tsaro ko yaya ba laifi waɗanda suka fita wajen gari suka fita wajen gari wannan kuma a yi musu nasu hukunci kuma in an ga dama za a iya kuma duk ƙarshen titi da aka zo nan wajen gari shi ma a yi masa wannan kofar da za a rinka rufe garin in dare ya yi ƙarfe biyu ƙarfe uku ne a rufe jami'ai su rinka bincika duk wanda zai shiga to amma Allah ya sauke abubuwa sun lalace tunda usnida al'amru ila ghairi ahlihi aka danganta al'amari ga wanda ba su cancanta ba to shikenan za a ga abin da yake zai bada mamaki amma za ku ga inda duk suke san me suke suna kula da tarihi yanzu mala idan zaka je ingila idan ka je ingila har yanzu gidan sarauniyar ingila inda aka haife ta da inda aka haifi ubanta ma da uwarta da iyayenta gaba daya wallahi yana nan tsohon ginin su yana nan yanda yake da shi sai a nuna ma gini a ce shekarar sa ɗari biyar ba sa taɓa shi kawai in wani guri ya ɗan rushe sai su gyara da wannan suke neman kuɗi duk wanda zai zo ya ga tsohuwar ingila yadda take da gine-ginenta a da da kuma ci gaban yanzu yaya take sai je ya ba da kuɗin tikiti sai ya shiga sai ya gani ya ɗauki hoto sun samu kuma da kun ɗan bar mana wannan talaucin da muke fama ai ai ta zuwa ana ta gani ko a ce mutum zai zo Kano ya gaba dala tsohon gidan sarkin Kano na farko kar a rushe shi sai a bar shi yadda yake da ƙasarsa in za a expansion ne sai a faɗaɗa shi in aka fadada shi sai a zo a yi sabon gidan a bayan shi a tarihi sai a rinka zuwa a gani a ga maficin su a ga kujerar zaman su na shekarun baya a ga rigar dokin su a ga wayewa shine ake ajiyewa a gidan tarihi to amma al'amura sun lalace wani kullum sai da wannan sai zai ja kujera sai ce na yanka kuma saboda muhimmancin ma sallar jami'i to amma malamai suka ce idan aka yi barazana ta tsaro in sun haɗu din sun bar inda su akwai tsoron abokanan gaba za su iya shigowa kar su yi amfani da taruwarsu a jam'i a wuri guda sannan su zo shigo mutane gari to ya halatta su yi sallah a wurarensu daban-daban daban da sauransu don saboda toshe kafar barna da za ta iya faruwa a cutar da musulunci da kuma musulmi. Um, akwai matsaloli kamar haka. Matsala ta farko a nan da za mu tattauna shi ne wani masallaci ne ya fi dacewa a yi sallar jami'i a cikinsa. Wani masallaci ne ya fi dacewa a yi sallar jam'i a cikinsa. Malamai suka ce kafin a kawo waɗannan maganganu, to sai an fara magana akan masallatan nan guda uku. Masallacin Makka, harami masallacin Madina, masallacin Al-Aqsa, da ma na hudu masallacin Kuba. Waɗannan duk duniya babu masallatan da suka fi su falala akan ayi ibada a cikin su. Masjidul Ka'aba afdalul masajid alal itlaq. Masallacin Ka'aba shi fi kowane masallaci alal itlaq. Kuma shi sallah a cikin sa wato ya fi sallah a ko'ina sharafa kamala girma da lada da rabo kuma ta kowace fuska da baki daya saboda me duk wanda ya sallah a masallaci mai alfarma ana ninninka masa zuwa dubu ɗari daraja dubu ɗari dubu ɗari dubu ɗari juma'a ɗaya idan kai juma'a ɗaya a masallaci mai alfarma sallar juma'a guda ɗaya za a rubuta maka kamar kayi juma'a dubu ɗari ne duk wanda ya samu damar ya yi sallar juma'a a haramin makka to kamar ya yi juma'a guda dubu ɗari tun jiya har yau har gobe haka ake ta rubutawa shi yasa za ga kullum za ka ga masallacin haramin makka da madina in dai a juma'a ne da wuri ma ake rikici kuma mu goma sha ɗaya an rurrufe kofofin masallaci sai dai kawo sama ko kai sallah a waje kullum cika yake dan har mutanen ƙauye suna fitowa saboda wannan falalar aka ce ko da mutum a ƙauye yake a nesa yake bai samu yin sallori kam salawat a masallacin harami ba to alƙalli a sati kan ya daure ya zo ya samu lada sallar dubu ɗari ɗin wannan ba ƙaramar ni'ima ba ce kuma tana nuna mana fadlul makan falalar wannan guri da kuma annabi anan yayin sallah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma yana nuna mana fadlul qidami dadewar masallacin daga cikin dalilin samun falalar shine masallacin farko la masjidun ussisa على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه masallacin nan na makka da na madina su ne masallatai tsofaffin masallatai za mu zo mu yi magana a kan hukuncin tsohon masallaci da ɗanɗan masallaci da falalar yin sallah a cikinsa insha Allah la taqum fihi abada la masjidul qudsisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi kamar yadda Allah ibadala wasu munafukai suka yi masjid dirar wani masallaci ne sabo suka gina shi suka zo kace annabi ga wannan sabo an abin nan a zo a raya shi abin Allah ya ce na munafukai ne zaka ji an yi ne dan a dauki hankalin mutane a raba kan mutane a me da su tunda an ga kaje kayi sallah a wuri sai su daina zuwa wannan masallacin la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المطهرين ذاك أن amfani da قدم masjid sannan kuma mala'iku suna halartar wannan masallaci sannan abu ne sannan kuma akwai albarkar yin sallah a cikinsa masallaci na biyu masallacin madina manzo Allah shi da kansa yayi bayani akan masallaci shi ya gina shi da kansa kuma shi ma saboda tsare tarihi din nan da nake gaya muku duk rushe-rushen da mutanen nan suka yi ai yanzu tsohon masallacin annabi yana nan ai yanzu wannan gurin shabbakin da kake gani an sa masa abun qur'ani an kewaye shi za ga fitillun irin gini irin tsohon gini ne na da amma dai an kayata shi to shine tsohon masallacin annabi da sahabbai suka ce ga gidansa ga ɗakin Aisha ga kabarinsa inda aka binne shi kaga kowa idan ya zo in ya ga abu na shekaru yana ɗan jin wani shauƙi ya ta kallon wannan abu amma mu matsalar mu duk wani abu na tarihi lalata shi muke kuma abin da ya shafi ma al'umma gaba ɗaya sai a lalata shi to wannan masallaci yana da falala sosai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce salatun fi masjidi hada bi alfi salatin fi ma siwa illa al-masjid al-haram yin sallah a wannan masallaci nawa akwai daraja dubu sallah dubu yau in kai isha'i a Madina kamar za a rubuta maka kai isha'i dubu idan kai magariba a Madina masallacin Annabi magariba dubu haka asubai yaya mutum zai zauna ya kwanta a gida bai je masallacin sallah ba ai bai zai yi ba yanzu duk wannan falalan mutum ya ce kawai ya zauna a gida shi da matarsa ya je ta sallah to sai masjidul aqsa subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله في ضعيفها رواية شيء ميروني إن كانت تشي رواية تشي وصلى فيه يي صلى أشكي كنا كنا بلا يا حلتا ko farilla ya halatta in dai kawai dai ka je ko ka sai ta azhar ko ka sai ta la'asar ko magariba ko lokacin wala kawai dai kai sallah to kana da ladan umra to shi amma shi masallacin ku ba sallah a cikinsa daidai ke da sauran masallatai na Madina da ko ina ma gaba daya ba a ce wato wanda yi sallah a masallacin Kuba ya ko wanda yi a sauran masallatai ba a bangaren ladadan ba a faɗa ba kawai cewa kai wanda yi tafiya ije yi sallah kowace ma sallah ne za a bashi ladan mai ladan umra to kaga wannan yana nuna mana waɗannan masallatai suna da falala kuma a halarci jam'i a cikinsu abu ne mai kyau kwarai kwarai da gaske a makka wanda yake makka labudda in yana neman falala ya rinka sallah a masallaci mai alfarma saboda masallacin annabi ne kuma masallaci ne da aka kwadaitar musamman abin tausayi a ce mutum yana makka yana da dama a zo sallah ta juma'a in ma bai iya zuwa ya salloli ba sallar juma'a ta gagare shi ya bar sallar juma'a guda dubu ɗari ka je can unguwar ka je kai sallah juma'a daya wannan ko idan kai za a baka juma'a dubu ɗari a wannan ba karamar asara ba kuma abin tausayi za ka ga mutanen garin wanda Allah ya ba su dama suna da takardar zama ko yan uwan mu baƙaƙe ko kuma dai yan larabawa wala sai ga wani ma zai ce maka shi ba bai taɓa ma yin aikin haji ba wallahi wani direba ya ɗauke mu a mota muna tafiya da sauransu yana alhazai sannunku alhazai alhazai sannunku sannunku ta ce kai ne abu kaza aiki na zuba ce ka ai wallahi ban taɓa yi ba ya share wajen shekara hamsin ya ce wallahi bai taɓa aikin hajji ya ce to ce abin nan da amala a garin mu yake wannan abun a garin mu yake a garin ku an kai ka gabari ka je gurin Allah ka ce masa me wallahi akwai da umra ma bai taɓa yi ba umra iya zaune a makka bai taɓa yin umra ba suna nan fa barkati wannan fa banda ma ƴaƴan larabawan fa ai su kan ashaddu shehu muni ma ai ɗan Allah rawa nan ina ai ko gurin ba sa zuwa da wahala ka gan su sai kaɗan a cikinsu ustazan cikinsu ɗaliban ilimi na cikinsu amma sauran suna kallon ƙwallo bol eh Allah ya sauke mu ne dai ga muna muna ta fama kullum ana ta nema ya za a yi to yai wannan yana nuna mana duk wanda Allah ya bashi dama abin da sauransu to sai malam yace thumma ma kana aktsaru jama'atan masallaci da ake so a yi sallar jam'i a ciki shine masallacin da yafi kowanne jama'a ka duba masallacin da yafi aka fi taruwa saboda manzon Allah ya faɗa a hadisi salatu rajul ma'a rajul azkamin salati wa da mutum ya sallah tare da wani ya fi ya sallah shi daya wa salatu ma'a rajulaini mutum ya sallah tare da mutum guda biyu azkamin salatihi wa arzin shi yafi ya sallah shi kadai ka samu mutum biyu ke sallah shi yafi yace wa ma kana akthar fa huwa afdal duk jama'ar da tafi yawa to sallar ta tafi falala kenan masallacin da aka fi cika jama'a tana haɗuwa to wannan yana da kyau mutum ya je ya sallah a ciki saboda samun falalar jama'a summa almasjidul atiq sannan tsohon masallaci masallacin da yake da daɗe tsoho ka duba a anguwar ku wani masallaci ne fi daɗewa kuma na sunna yawwa wanne ne da daɗe to wannan shi ya fi falala kai sallah a ciki akan sabon masallaci malamai sun yi saɓani cewa idan an samu masallacai guda biyu tsohon masallaci amma ba mutane da yawa ga kuma sabon masallaci ana kuma cika shi saboda sabo ne ana cika shi wancan kuma tsoho ne ba a zuwa to wanne ne ya fi tsohon za ka je ba jama'a da yawa ko kuka je ka halarci sabon masallaci mai mutane da yawa wani wasu daga cikin malamai suka ce a'a ai maganar halartar tsohon masallaci yana nan shi kuma idan ka kwatanta mai yawan jama'a da kuma tsohon masallaci sabo mai yawan jama'a da tsohon masallaci da ba jama'a banda tsohon masallaci da idade shi ya fi falala ku rike da kyau fadilatu yana da fadila sosai kamar yadda aka fifita masallacin almasjidul haram akan sauran masallaci saboda nasi ya zo akan haka wasu kuma suka ce a'a ba za a duba tsohon tsohon gini ko sabon gini ba za a duba wanne ne fita da jama'a saboda a hadisin da manzon Allah ya zo magana akan falalar jami'i bai yi magana akan sabon masallaci ko tsohon masallaci ba haka suka ce yace sallah idan mutum ya je sallar jami'i yana da daraja 27 ko 25 hadisin bai ce tsohon masallaci ko sabo ba to amma dai abin da yafi wanda malamai suka yi ta magana akai suka ce a fifita tsohon masallaci da daɗan masallaci saboda an daɗe ana ibada a ciki kuma kar a bar shi ya mutu a raya shi saboda tsohonsa in an ce tsoho ba ana nufin mai gini mara kyau ba ana nufin wanda i daɗe shi ake nufi akan sabo da za a zo a tare a sabon kuma a kashe tsohon haka malamai suka ce suka ce walau kana aqallu jama'a afdalu ko da yana da jama'a ba su da yawa shi yafi saboda hadisin nasa'i da aka ruwaito a wancan a baya da muka faɗa suka ce akwai magana kansa to sai ma ya ce wa abadu aula min aqrab to sai kuma masallaci da yake nesa da masallaci da yake kusa wanne ne yafi falala masallacin nesa ko sabo ko da yake kusa da gida yace to masallacin da yake nesa shi ya fi falala jama'a duk muna magana ne akan mai neman falala ba duk wanda kai sallah fa a ciki yayi amma wanda yake neman afdaliya falala to ka tafi masallacin da yake nesa za ka yi taku nesa shi ya fi maka falala akan masallacin da yake gindin gidanka wannan shine kamar yadda malamai suka yi bayani suka ce idan aka samu haɗuwar jama'a kariba da jama'a ba'ida to aljama'atul ba'idatu afdalu sallar jam'i wanda yake nesa shi yafi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane sunan su bani salima suna shan wahala suna zuwa masallacin annabi sallallahu suka ce ya rasulullah ga yan filaye nan a kusa da masallacin ka bari mu zo mu sayi gidaje ko filaye mu gina kusa da masallaci saboda mu rinka zuwa ga mu ga kan muna sallah tare yace ya bani salima ya ku kabilar bani salim diyarukum tuktabu asarukum diyarukum tuktabu asarukum ku zauna a gidajen ku ku rinka tawowa daga nesa za a rubuta muku takun da kuke yi kun gane mutane ne suka zo kabila ce guda suka ce za su zo kusa da masallacin annabi su gina gidaje yace a diyarukum tuktabu asarukum ku zauna a gidajen ku nesa ku rinka tawowa masallaci wanda yake da gida daga nesa yana zuwa masallaci ba za ka hada shi da wanda da ya bude kofar ta kawai shigo masallaci ba na'am ya samu sauki na'am wata kila ba zai makara sallah ba na'am akwai babu dai wahala to amma wancan mai wahala din kuwa mai takuwan ku ba za ka hada shi ba shi dan saboda yana da lada na musamman na taku zuwa da koma duk takawa da za ka yi ka je masallaci sai an yafe zanubinka duk sauke kafa haka sai an yafe sai an kuma daga daraja a yafe zunubi a daga daraja a yafe zunubi a daga daraja zuwa da dawowa to wannan ya tako taku hamsin ya shigo masallaci wancan kuma sai da ya taka ɗari biyar ya shigo masallaci waye zai fi samun lada mai ɗari biyar to wannan shine falalar wanda Allah ya sa su kuma suna da gidaje a nesa da masallaci yana nufin ku lazumci gidajen ku kuma sun so ne su komo kusa da shi saboda sha'awar suna kasancewa tare da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama wannan ba za ku kasanta shi ba yace a'a ku zauna a gidajen ku ta ko ku zo din a'a zan ajran bis salati ashe fa muku lada akan yin sallah dan haka wannan malamai suke kafa hujja da wannan dalilin akan mai gida a nesa da masallaci to yana da falala ta musamman akwai wani mutum wanda sallah ba ta kubuce masa ta farilla ta jam'i a cikin masallaci kuma yana wahala gaskiya kamar yadda riwayar Anas ta kawo sai aka ce kai ai da da ka sai dabba ka sai dan abun hawa mana dabba da zaka hau saboda tsananin zafin rana da kuma macizai da kunami da suke tsatsallaka hanya da daddare da isha'i ko da asubahi kar su je su harbe ka su maka illa ai da ka nemi dabba ku duba wannan shi kuma cewa aka yi nemi ma abun hawa amma saboda tsabar kwaɗayin wannan hadisin da aka ce taku taku din nan shi yana fahimtar ya taka da kafarsa ya fi dabba ta taka masa ya zo da kafarsa ya fi ya hau babur ya zo da kafarsa ya fi ya hau mota a fahimtar duk da malamai sun faɗa cewa da mota da mashin da kafa duk abu ɗaya ne kawai wancan Allah ya bashi falala ya san abun hawa kuma shi ma za a bashi wannan lada ba za a haramta masa amma shi wannan yace wallahi ni bana ma so a ce gidana yana kusa da gidan annabi ni bana so ban so a ce gidana yana manne da masallacin annabi yace saboda wannan hadisin in taka Allah ya yafe min zunubi na ga isi gibari ko ban yi ba ana yafe mini ana daga daraja ta yace wallahi wannan wato ya fi mini manzo Allah ya ce da shi inna Allah qad jama'a laka baina zalika to haƙiƙa Allah ya hada maka wannan wato abin da kake tsammani ga nisan gida ga kuma samun lada da zaka samu a dan ka zo masallaci sai malam ya ci gaba da cewa um abin da ya shafi wa yahrumu an ya'umma fi masjidin qabla imamihi ar-ratib illa bi idnihi aw udrihi haramun ne hukunci na gaba akan sallar jami'i wani ya wuce a wani masallaci shi ba liman ba ya wuce ya je wa mutane limanci kafin liman ya zo ratibi sai dai da izinin liman din ko kuma da uzurinsa ba a yin ta da sallah kurin a masallaci da yake da liman ratibi sai in ya ba da izini ko kuma ya ba da uzuri wannan haram ne أن يؤم الإنسان غيره في المسجد الذي له إمام راتب إلا بإذنه kowa ya kuma an gani kowa ne ne shi in dai akwai masallaci ratibi liman ratibi to sai an bashi wannan matsayin nasa ko da kuwa malaminsa ne ko kuma wani babban malami ko wani babban mutum ne to anan shi liman din shi ne yake ba da izini ya ce to saboda girman malam da darajarsa malam bismillah kun fahimta yanzu kamar a cikin unguwa akwai masallaci lokacin sallah sai wani babban malami sai zo kawai sai aka ce a ta da sallah kafin limamin masallaci ya zo haram ne ai shi wannan malamin ko sarkin ko babban mutum din ai zuwa yayi kawai tafiya zai wani uzuri ne ya kawo shi to dole ai maintaining darajar shi wannan limamin ratibin da kullun yana gurin kuma shi ne shari'a ta ayyana shi dole sai an nemi izininsa ko dole sai ya bada izini ko kuma dole sai ya bada uzuri don haka idan aka samu limami ratibi a guri to a nemi izininsa kafin a yi sallah ya zo a cikin sahihi ingantacce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu halittar sallar jam'i ba ya je yin sulhu a tsakanin wani abu da ya faru a kabilar Bani Yahu an samu matsala annabi yana zuwa sulhu da mu alayhi salatu wa sallam taka da kafa sai ta wani gida ya je su har lokacin sallah ya kure masa yana dawowa Bilal ya zo ya kira sallah wasu ma ba san annabi ya bar gidan ba masallaci ya cika shikenan Bilal ya duba ya duba ya ga da lokaci yayi nisa sai ya samu labari ai annabi baya nan ya tafi sulhu a Bani Yahuf anguwanni ne guda biyu mutane ne guda biyu ko jama'a ce suka yi fada ko suke sabani shine sai ya lallaba itaka shi Bilal Abubakar kuma yana zaune Abubakar fa bai tashi yace bari ya sallah ba kuma lokaci yayi ka duba tarbiya kowa yi shiru mai nafila na yi mai zikiri na yi kowa yi shiru ya zauna ana jiran sai liman ya taho abu ya je shi Abubakar za ka yi mana sallah sai Abubakar ce eh in kuna so ba yace ka tambaye su in sun aminta da ni in suna so sai mu in kuma ba ku so ku da wani a to akwai wanda zai ce baya so abubakar ne ba to abu na biyu malamai suka ce fiqhun ladan ne kadai a masallaci yake da yanci yake da hakkin idan an samu matsala a masallaci liman bai zo ba idimo liman ba wai wani ne kawai kawai saboda ko shi wani ne a masallaci ko yana abu nan ba ko yana da ko dan kwamiti ne ko dan waye kawai je nuna wani ya ce wanda zo ka mana sallah ba wannan rashin ladabi ne kuma rashin tarbiyya yanzu kaga anan ai akwai Abubakar ai akwai Umar ai akwai Usman ai akwai wai ai akwai wai amma ba wanda ita shi yi motsi ya je yi nemo wa zai yi mutane limanci sai wa Bilal to wannan shine sunna kuma koyi da shari'a ba a ce ai kai bakin mutum ne ka kai Abubakar matsayi bane ga manyan mutane nan za ka zo kaza wannan ba daidai bane yasa duk lokacin da ahlus sunna suka keta dokar gaskiya za su ga ba daidai ba za a yi ta harbaci ta ci barkace a bi sunna a bi daidai da haka sai ya tashi ya tafi gurin abubakar yana can tsaho a zaune ya nemi izininsa ya ce in kuna so sai in zancen shine abubakar ya wuce ya mutane sallah wallahi malam ana cikin sallah kullum sai ga annabi ya dawo shi kuma manzon Allah da ya zo sai ya taho masallaci daman da alwalarsa mutane kawai ana cikin sallah sai ga annabi ya shigo da haƙidan kawai sai aka ce wa abubakar tambi ana tasbihi subhanallah subhanallah ba rafar ba faraf kalma ba shi yana gaba yana sallah sai aka nuna masa abin nan aka nuna masa ba akwai fa damuwa wallahi da yaga tasbihin tasbihin yayi yawa ko ya ijiyo ciwa abubakar kawai ya waiwaya ya cikin sallah ba yana waiwaya sai suka hada ido da annabi kudu sai ya dawo baya a cikin sallah akai wannan abu sai ya dawo baya shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna abubakar ci gaba ci gaba ci gaba ci gaba ka duba karanci duba girma duba kamala annabi kuma yana nuna cewa ya yarda da abubakar har yi abubakar ya wuce yi masa dalla wannan kadai ya nuna mana nauyin sayyidina abubakar da matsayinsa wata rana aka zo ana ana larura ta faru ana sallama annabi fito ya sallah ba lafiya sai sai annabi ya ce muru abubakarin falisalli bin nas ku ce abubakar yi mutane sallah ya gaya wa matarsa aisha ya ce ke ki gaya wa su bilal su ce abubakar ya je ya limanci ba zai samu ba Nana Aisha sai ta ce a'a Abubakar yana da rauni in ya tsaya a kujerar ka ba kuka zai yi ta yi a dai nemi wani annabi sai ce na ce ku ce Abubakar ilimanci ta ce Abubakar rauni ne da shi a riwaya sai aka ce wai ashe ta yi haka ne saboda a gaban 'yan uwanta mata ne ta nuna matsayin ubanta ya fi na kowa saboda ai Hafsa tana nan kuma babanta Umar yana nan haka annabi yace lalle ne ku da ikhwatu yusuf ne kuna son jayayya yace na ce a ce abubakar yin tare sallah wannan matsayin sayyidina abubakar siddiq ce yanzu wannan wanda Allah annabi iya yadda da shi ya limanci wani kawai yazo ya zage shi ko wani ya ce kafiri ne shi kuma ka yadda da shi ɗan shi'a kenan marasa albarka tsinewa abubakar kafirta abubakar wannan mutumin da annabi ya bi shi sallah wannan abubakar da yace a wuce ya wuce kafarta shi shikenan abu manzo Allah ya ce da shi ka ci gaba ka ci gaba ka ci gaba abubakar dai ya ya makale an yi da sallah ya ce yaya aka yi nace ka wuce ka wuce sai ma kana libni abi kuhafa ta ayyata qaddama ala rasulillah yace wane dan gidan abi kuhafa ko abubakar din ma bai faɗa ba yace wane ni in wuce gaban annabi ne sallah ni wa amma yana mana ka dai ka duba yadda malam mutane suka maida sallah wato wasa ba tsoron Allah ma mutum haka kawai wani ma ba ce wuce ba kawai dai wuce malam har ko kawai limanci ba ake a wurare wallahi malam ko kawa wani kawai so yake kawai gub ya maza shine liman akan me kuma to me dubin salafin yadda suke kamewa dubin matsayin abubakar a ce ka zo ka yi limanci ya ce in kuna so ba in ba kwa so ba ya ce sallar shi shi kare kuma yanzu dubi duk ma'ajata qur'ani su ubayyu su wane ne masu matsayi ba wanda ya ce zai wuce to in an karanta nassi a rinka kula ana ainihin abin nan aiki da shi a nan malaman fiqh suka ce da limami ratibi bai zo ba wani ya wuce yana yin sallah ko wani ya gaggawa ya wuce limami ratibi kawai ya shigo ya tarar da wani ya wuce mai sallah idan limamin ratibin ne ya ce bai yadda ba shi zai sallarsa suka ce fa huwa ahqqu wal afdalu shi ya fi cancanta kuma shi ya fi wa qad taqaddama ghayru wa arada an yu'akhkhirahu wa yataqaddama sa'a dalika wa ajza'ahu inda liman din ratibi na asali zai zo da jam'un min ulama da shine da yawa daga cikin malamai suka bada suka bada fatawa alaihi musa wato Allah kara musu daraja wa sunnatu dalatun ala hada sunna annabi kuma ta yi nuni akan haka ina fata ana fahimta sababi suka ce shine a hako shine shari'a ta bashi dama kuma shine aka ayyana shi ko kuma wanda yake na'ibinsa shi ma shi yake da wannan falala duk sun fi kowa falala a wannan masallacin ko da akwai wanda ya fi su ilimi ko akwai wanda ya fi su karatu ko akwai wanda ya fi su matsayi wannan shine abin da shari'a ta tabbatar da shi kuma wannan alhaqiya din wato cancantan ba su ne suka ba wa kansu ba shari'a ce ta ba su ba wai girma ne da aka je aka yi campaign ba a'a shari'a ce ta ba su wannan matsayi to dole a tsare musu matsayinsu a wannan masallaci da suke shi yasa manzon Allah yake cewa la kada la yu'manna rajulu ala sultanihi kada wani a zo a masa limanci akan shugabancinsa abinda ake nufi inda yake mulki aka ce masallacin liman ratibi masallacinsa wurin mulkin su kenan kamar idda fadar sarki yake sarauta suka ce masallacin liman ratibi kamar wato gidansa ne shine sultan shine sarki shine jagora to ba a zuwa wani ya masa limanci sai da izini kamar yadda idan ka je gidan wani a shari'a in ka kai ziyara gidan wani ko kai babban shek ne kai ka babban malami ne ta kama za a yi magariba ko isha'i to bai halatta ka wuce kai sallah ba komin ilimin ka sai dai ka dawo baya saboda annabi ya hana ka je gidan wani kuma kai masa limanci sai in shi ya yarda da ka in kun je cin abinci gidan wani kun je taro gidan wani waye fi cancanta ya limanci an zo sallah mai gidan nan kuma wata doka ce annabi kuma ya faɗa ba zo maganar malami ko mai ilimi ko mai qur'ani ko mai nam a'a kawai aka ce kar wani a yi masa limanci a gidansa sai in ya yarda to mai gidan shine zai ce wani bismillah to akwai yan kanzagi kuma shi ba mai gidan bane kawai he ya nuna wani he ya ce malam bismillah ba shi bane in dai suna za ku bi ba shi malamin bane ba shi sarkin bane ko gwamna ko shugaban ƙasa ko wane ne in dai ya je gidan wani ko inda wani yake mulki yake sarauta to ba za ka yi mai limanci ba kamar yanzu idan ka je fada ne ba wanda ya cancanta yi limanci a fada sai sarki wannan shine shari'a sai kuma wanda sarki ya aminta ya naɗa shi amma ba za ka zo gidan sarki kuma ka wuce kana masa limanci ba haka kuma kowa a gidansa shi a matsayin ne a matsayin wato sarki ne ina fata ana fahimta to to amma malamai suka ce akwai lokacin da ya halatta wani ya wuce yayin da aka samu wani limami yana barna a fatiha yalhanu yana lahani a karatunsa bai iya karatu ba suka ce babu laifi idan wani wanda ya iya karatu ya zo ku tura shi ya wuce saboda lura da gyaruwar sallar ku me dalilin za a ce a tura shi wuce saboda bai iya karatu ba in bai iya karatu ba ina barna musamman a Fatiha malamai suka tsananta hukunci in bai iya Fatiha saboda manzo Allah ce duk wanda bai yi Fatiha mai kyau ba bai da sallah dan haka duk limamin da kaje ka bi shi bai iya karatun Fatiha ba baka da sallah ka kula da kyau gairin mangalubi alaihim wala walli wallahi ba Fatiha bane mangalubi karatu ba kyau Fatiha bai iya ba duk limamin da ina maimaita ma inda bai iya Fatiha ba ka daina bin su sallah sallar su kuma bata yi ba to anan suka ce idan har haka ne to ya halatta wani ya wuce to sai suka ce kuma idan akwai mafsada idan zai jawo fada ai shi mutanen su sun yarda da shi ai jama'a su suna gani shine liman su ya wani zai zo kawai ya wuce dan ya iya karatun Fatiha zai jawo ai fada suka ce to kai tunda kai ne ka gane bai iya karatun Fatiha ba kuma ka fahimci bai iya karatun Fatiha ba to kai bai halatta ka bi sallah ba ko bai halatta ka wuce sallah ba sai ka bar masallaci ka tafi wani masallaci ka dai kai sallah ka bar shi da shi da yan gargajiya su je su sallah an uzuruhu ko uzurinsa ina fata ana fahimta to shikenan a lokaci ake nuna mun yayi matsala ta gaba za mu tashi safi mai zuwa insha Allah wanda wanda ya sallah yana da dama ya dada mimi sallah hukuncin bayan ka yi farilla ka maimaita ta za ka iya maimaitawa ko ba za ka yi ba ka yi isha'i wani dalili yasa za ka iya maimaita ko ba za ka iya ba to shi ne abin da mu tattauna insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa shi Allah ya mana abuwa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi akwai yan uwa da suka rubuto takarda suna buƙatar addu'a saboda duk lokacin da mutum ɗaya biyu uku suka haɗu a wuri idan mutum ya roƙi addu'a bai san waye Allah zai karɓa ba idan ya ce amin don haka wannan ya ce yana buƙatar addu'a wani ya riƙe masa hakkinsa ya hana shi yana cutar da shi muna maka addu'a Allah ya kubutar maka da hakkinka ya baka hakkinka wannan ce da Allah ‘yan uwa su taimaka min da addu'a an zo karo na ƙarshe wajen tantance waɗanda za a dau nauyin karatunsu da kuɗin makaranta da guzuri zuwa ƙasar Asiya matakin karatu na digiri ya ce don Allah yana cikin masu nema a yi masa addu'a Allah ba shi nasara Allah ya baka dacewa ya sa kana da rabo ya sa karatun zai amfani ka amfani iyayenka da al'ummarka wannan ya ce ina neman taimakon addu'ar ku akwai ɗan uwana da yake neman aiki a taimaka masa Allah ya bashi nasara ya kuma bashi dacewa ɗan agaji ne cikin agajinmu na nan masallaci Allah ya baka nasara Allah ya baka dacewa wannan bawan Allah yake yana da tambaya ce malam ana ta karantar da mu yadda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yake yi wajen ibadarsa ta sallah tsarki da sauran ibadunsa ce Allah ya saka da alkhairi yace amma shi fa gaskiya matsalarsa ibadarsa fa da yake kawai yanda ya tarar da iyaye da kakanni suke yi kawai yake yi ya samu kansa akan haka to yanzu yaya za a yi wace hanya zai bi don ya dace da daidai to a nan abinda malamai suke cewa kowannen ku dole ce makaranta tunda kana da lokacin da zaka nemi abinci to ka nemi lokacin da zaka saurari karatu safe muna tafiya nema waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha ka ware wa kanka lokaci da zaka rinka zuwa makaranta kana sauraron ilimi ko ka saka littafi ko ka saurari ilimi musamman yanzu irin wannan lokaci da Allah ya sauƙaƙa neman ilimi kana fa zaune a gidanka a wayarka da datanka kawai za ka yi downloading littafin bulugul marami gaba ɗaya da wani malami in karance shi an ɗora shi kawai kana zaune a gida buɗe littafin da kana saurara baka taka ka je ko ina ba tafsirin qur'anin nan complete ɗinsa ina nan barkace malamai sun fassara shi tun daga farko har ƙarshe babu ayat da ba a fassara ba waya ka kawai za ka kunna wani ka gani ma da hoto wani kuma ka saurara duk wani littafi da ka sani ana karantar wannan daidai gwargwado da yawa yawan su za ga akwai su malamai sun yi wanda Allah ya ba su dama suna yi suna ɗaɗɗora ana amfana to yaya mutum zai zauna bare je makaranta ba kawai yana yin ibada yadda ya ga mutane suke ba za ka je ka koya ba bayani akan sallah bayani akan tsarki bayani akan azumi bayani akan abubuwa na larurar rayuwarka ai bai kamata ka zauna baka je ka nemi ilimi ba kuskure kake yi kuma za ka samu matsala wajen Allah mutukar kana aikata abu da jahilci a nan gurin ai yanzu ka hau hanya ba gashi ka zo makaranta ba shikenan kana zuwa makaranta kana neman ilimi wanda kai daidai Allah mai tausayi ne da jin kai zai baka lada ko da baka bude littafi wani ya biya maka ya koya maka ba amma dai ka kwafa shi ma kwafa din ka ga ana yi kai koyin shi ma ai ilimi ne to Allah zai baka lada amma kar ka zauna a gida baka je ka koyo ilimi ba kuma abin da ba ku ganewa ba ku cewa aka yi dole kowa ya zama malami ba ba zai yi ba ai amma dai ka je makarantar da zaka kaɗe wa kanka jahilci abubuwan larurar rayuwarka a waye gari a ce yau musulmi bai iya sallah ba me zai je cewa Allah matsalolin azumi ba za ka iya warware su ba auratayya kullum ana ɗaura aure amma babu ilimin zaman auren ita ba ta sani ba shi bai sani ba ba ka da uzuri a wajen Allah ka ci gaba da zuwa makaranta shine shawarar zamu ba kuma kai kokari kai daidai kai ta tambaya tambaya ma ilimi ne kawai yace wai ana ta faditar da mu mu addu'a ko addu'a tana da laduba yayi kwari na farko idan mutum yana yin addu'a ya da su inda hali ya kalli alƙibla duk da ba dole ba ne sannan ya zama yana cin haram yana nisantan haram ba yana cin haram ba yana nisantan haram kai ya ci haram lalle cin haram yana hana karban addu'a sannan ba a so mutum ya gaggawa na roƙa na roƙa ba ba to ai ba naka bane abinda kake nema yake jira sai an baka kuma shi Allah sau da yawa za ka roƙe shi abu kai a wajen ka bai karɓa ba amma ya tuntunin ma yadda da karɓa ya baka wani abu ne ba ta kana zuwa kai ta addu'a wata ran ko kai ga wani abin da baka roƙa ba ya zo ma wata addu'a ce da ka dade kana roƙa kai kana ga ba karɓa ba Allah sai ya ga wannan abu ya fi maka muhimmanci sai ya baka wannan da baka roƙa ba haka in dai mutum musulmi ne ya kyautata niyya ya roƙi Allah Allah zai karɓa mishi sannan kai kokari kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da amfani da kalmomi da addu'o'in da yake koyarwa yake karantarwa wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske malam barka da warhaka Allah ya saka da alkhairi yace sau da yawa daga wasu masallatan zaka ga limamin ba ɗaya bane akwai limamai da yawa to ya za ka yi ka gane waye liman to ai waye dora ma sai ka gane liman kai a ce a ka zo masallaci kai sallah ba sai ka gane waye zai sallah ko waye bai sallah ba su hukumar masallacin su sun san waye zai sallah duk masallaci an san waye zai azar waye zai la'asar waye mai magariba waye isha waye yana nan waye bai yana duk sun sani zaka kai kawai ka zo a jaka shikenan magana he ka gane waye liman waye zai sallah ba ta shafe ka ba zaka karka da mu ba sharadi bane he ka gane waye limamin ratibi waye na'ibi na daya waye na biyu waye na uku duk bai shafe ka ba kawai kai dai ka zo ka bi kuma karka yadda ka sa baki akan abin da bai shafe ka masallatan kasuwa laifin 'yan kasuwan ne da ba sa yi matsari har masallacin kasuwa ba uzuri ya kamata masallacin kasuwa a samu kwamiti da za a naɗa liman rati a naɗa mai na'ibi na ɗaya na'ibi na biyu na'ibi na uku ba laifi har biyar ma ana yi har goma ma ana yi da sauransu yanzu masallacin haramun makka ka isa ka ce ma adadin limaman nawa ne kullum sabo za na madina haka amma akwai babba a cikinsu akwai babba babban yakan iya daɗewa ma bai ba amma shi ne babba shi ne shugaba kuma duk suna ƙarƙashinsa suna kuma haɗuwa su yi mitin su tattauna a yi kaza kar a yi kaza su kuma da siyasarsu a makka madina suna taso da yara ne yara suke taso da su yaran limamai ana koya musu yasa sai ka gaji su je su yayi wata biyu bai sallah sai ka je hudaifi da sauran duk da shi wannan dacci da kullun yana da yana yi sauransu amma za ga an rage mai yawan sallolin suna koya musu to mun kuma mun kuma ba haka ake ba su wasu masallatan in liman ya riga ya riƙe wuta to shine liman ba kowa ya ji akwai wanda ba sa bari wallahi malam akwai wata ƙasa a nan Afirka ne muka je sai da muka je mun je malamai ne muka je wa'azi sai mutane suna ce a ai ga malamai sun zo baki a Najeriya su sai mana sallar juma'a sai wani ya zo ya ce malam ya dan gulmata mana ya ce malam ya ce ga kali mamun nan namu ya shekara kusan talatin ko umra da aikin hajji ya ki zuwa ya ce tashin hankalinsa a zo juma'a a gaba shi bane ya ce yana da daɗi wallahi na ya ce ko rashin lafiya yake shi ya ce a gunguro shi a haka ya ce sau ɗaya ne wani mummunan ciwo bai san inda yake ba kai sallah to shi ne aka gana ibin yanzu ya ce ai baya yadda ai ba wani babban malami da zai zo da wata ƙasa wai ya sauka daga mumbarar ce mai ya ba da iya sallah sai muka ce to kar ku kuskura ku je ku ce masa wai wani liman bai zai sallah mu wa'azi da mu muka zo ya zo a yi sallah za mu zo mu bi shi ba mu da wata damu bai taɓuwa to suna nan to wanda yake da ikhlasi bai zai wannan aikin ba duk mai tsoron Allah bai zai wannan abu dole ka mutu ai wani annabi ma ya tafi ya bari wani to shine illar gargajiya mutum ya sa gargajiya a cikin abu wannan kuma ba daidai bane kuskure ne Allah ba su ikon gyarawa amma yawanci zaka ga wanda ya sha sunna yayi karatun ilimi sosai yana bin maganganun malamai ba zai wannan rashin tsarin ba kuma abu ma mai daɗi a rayuwa ai ya zama kana da baya ai ya zama ko baka na akwai wanda zai ai wannan shine ni'ima kuma ya zama kai daya kullun kai daya ya za a ce kai daya ai zai taɓa yiwa ba ba daidai bane kuskure wannan yace ya hukuncin a waɗanda suke ware wani wuri kusa da masallaci ga masallaci amma yin shimfiɗe tabarmansu suna yin jam'in su kadai bai halatta ba abinda malamai suka ce dan lokaci ne bai zo ba za mu zo kai duk wanda duk wanda yana jin kiran masallaci yana jin kiran sallah bai halatta ya shimfiɗa tabarmarsa ya sallarsa daban shi da wasu jama'a ba raba kan mutane la yajuzu in akwai hukuma islamiyya to ya kamata ta tsananta sai dai in wataƙila akwai bambancin ko aƙida ko kuma akwai wani uzuri da da yake ba mu sani ba to amma dai asali bai halatta ba kawai ya halatta mutane su haɗu su yi sallah a wuri guda wasu kuma suka ce a'a banda jin sauti da laspika ta zamani ai zai iya yiwa tsakaninka da masallacin nesa ne amma kana iya jiwa sauti ba wannan ba a'a inda ladan zai kira sallah in ladan zai kira sallah ba spika za ka ji kiran sallah to bai halatta ka tada wata sallah kusa da wannan masallacin ba amma dan speaker ne yanzu daga nan a mandawari ma sai a jiyo mu muna kiran sallah to wannan ba shi yake nufi ba a yi kokari dai a haɗa kai shine shari'a take so eh akwai akwai masu uzuri yanzu kamar masu tsaro malamai sun duk an ba da fatawa akan wannan yanayi yakan iya canja waɗannan suna da suna yin tsaro ne suna aikin tsare masallatan za su iya tada sallar su a gefe ba a ganin su ko a gefe kafin a tada sallah ko kuma su bari bayan an yi sallah su yi tasu saboda su kula da wannan masallaci kamar yanzu ahlus subul din nan ahlus sadar ai za a yi sojojin da suke tsare kofofi ai za a ce su bar wurin su zo su yi sallah a masallatan cikin unguwa cikin gari amma sai aka ce a su yi sallah a wurin su amma su samu jam'i su yi to a wannan ya halatta wanda yake da uzuri karɓaɓɓe ina fata ana fahimta wannan zai iya yin jam'in sa tunda ba yayi ne dan raba kai ba akwai uzuri ne karɓaɓɓe yanzu wataƙila wasu suna gadin masallacin nan suna gadin takalman mu suna gadin kaza suna gadin kaza idan suka shiga muka yi sallar tare a zo a yi ta sata to wannan babu laifi za su iya sallar su ta su daban wannan ya ce a tambaya ta ƙarshe saboda lokaci ya yi wannan ya ce iyayensa a babansa ne kafa mai doka cewa ya ce duk ‘ya'yansa duk yaron da ya fita daga kan aƙidarsa duk yaron da ya fita daga kan aƙidarsa ya je ya kama wata aƙida ba tasa ba to fa bai yafe masa ba kuma ya tsine masa ma albarka ya ce kuma ya hana ne a bi aƙidar sunna ya ce sam kar a yadda abu wani malami ahlus sunna ko a jiwa ya ce shi kuma gaskiya duk karatukan da yake saurara hankalin sai kwanta shine na malaman sunna yace ya labarin wannan tsinuwar tasa ko ina ba za ta je ba takardar tsire ta fi ta daraja da matsayi da abinda ba sa ganewa shi fa uba bai da ikon ya lazumta wa ɗansa ya ce dole sai ya bi wai aƙidarsa ba ka da wannan yancin ba ka da shi iyakaci ka bai shawara in ya gamsu ya ɗauka in bai gamsu bai bar maka ha ya za ka ɗora shi akan bid'a kana kan bid'a yana kan tauhidi shi fa yana ganin ka kai akan fata kake yana ta addu'a Allah shirye da kai kuma wai ka ce wai dole in mutu akan abin da kake in ba ka ba ka tsine masa to shari'a ta kace ba daidai ba ne wannan kuskure ne jahilci ne jahilci ne da kowa ya ga aƙida da hankalinsa ya kwanta alkitabu wa sunna aqida su salafu salih to wannan sai yayi kuma ba zai waiwaci kowa ba kawai ka bashi hakuri ba Allah ya baka hakuri kawai ka tawo masallacin ka wani ne wai yace wai baban sa ya hana shi wai zuwa masallaci cikin ka kuskure ka je sallah yace kuma malam shi baya zuwa ma na dariƙar ma baya zuwa nace ka rabu da shi ka fita kai tafiya ba abin da zai same ka ya zai zo ya hana ka sallah bai da yanci ai kar ya zai shiga abin da wannan kamar yanzu uba ne abin da ake yi sai uba ya nuna maka yarinya ce in baka auri wannan madina sai ne maka albarka yanzu dan Allah yana da wannan hakkin bai da shi Allah ya baka dama ka zaɓi matar ka kai daga akwai abubuwa da yawa da iyaye suna shiga ciki wanda ba su da wannan hakkin a shari'a daga ka je ka saurari wa'azi ka saurari ilimi da karatu shi muka alkhairi Allah ya mana afuwa wannan littafin zadul mustaqbal kun gan shi dan karami kun gan shi ko bai da tsada kuma yana da rubutu mai kyau don Allah a cikin kodan suke da hali muna tallata mu akwai ɗalibai a nan wallahi kuɗin motar da za su yi daga unguwar su zo nan wallahi da gaskiya akwai masu zuwa da ƙafa ku taimaka musu wanda yake da hali wani ya ce biyar wani ya ce goma mai iko ya ce hamsin a duba ɗaliban da suke lazamtan gurin na sai an rarraba musu shine ƴan uwantaka mutum zai zo yana son ya sai littafin wallahi sai ga gare shi saboda wani wallahi sai satin ya yake ta buge buge kudin mota ko wannan ko wannan suna a gurin malam ibrahim a saboda an gaya mu akwai ɗalibai da suna zama ba su da littafi kuma ba su da halin da za su yi littafi din a farkon karatun alhamdulillah an dan sassaya an rarraba wasu mutane yanzu ma kuma akwai sababbin fuska sababbin ɗalibai wanda ba su da iko wani yaron gida ne wani bai da ma sana'a akwai mata ma suna zuwa su ma suna sama ba su da hali da haka muna tallatawa wanda duk yake da iko yake da hali yace kwaya biyar kwaya shida kwaya goma in kana da aboki kusa da kai yana zuwa ba shi bayan ka kawo mana idan kuma za ka kawo mana zan masallaci sai ka kawo mana mu kuma za mu sa sai a dudduwa a ba waɗanda suka cancanta za ku samu lada kwarai kwarai da gaske Allah ya ba ku lada wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh